آله وصحبه ومن والاه نعم
باب بيان علل تحريم إسلام النزاع babu bayani babun bayanin wato girman haramcin jan tufafi isbal shine barin tufafi suna jan kasa
والبذل بالعطية da kuma yin gori akan kyauta da mutum ke,
وتنفيذ السلعة بالحرف da wato sayar da ta- wato sayar da haja abin sayarwa bil halifi da rantsuwa at-tanfiq shine kara mata kima ta hanyar rantsuwa
وبيان الثلاثة
da kuma bayanin mutane uku الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة waɗanda Allah ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama ولا ينظر إليهم ba zai kalle su ba ولا ba يزكيهم zai tsarkake su ba ولهم عذاب أليم kuma suna da azaba mai radadi
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم ابن أبي شيبة صاحب المصنف ومحمد بن المثنى ده محمد ابن المثنى وابن البشار ده كما محمد ابن بشار قالوا
سكتي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد ابن جعفر شيني غندر
عن شعبة ده شعبة ابن الحجاج عن علي بن مدرك ده علي ابن مدرك عن عبد زرعة ده أبي زرعة عن خراشة ابن أبي بن زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي عن خرشة ده خرشة بن الح- ابن الحر
عن أبي ذر ده أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي ثلاثة تم أكو لا يكلمهم الله يوم القيامة Allah ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama wato ma'ana zance wanda yake na karramawa
ولا ينظر إليهم Allah ba zai kalle su ba kallon rahama da jin kai ولا يزكيهم ba zai tsarkake su ba daga sharrin zunubai ولهم عذاب أليم kuma suna da azaba mai radadi قال ya ce فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ya karanta ta sau uku
قال أبو ذر sai Abu Dharr ya ce خابوا وخسروا sun tabi sun yi asara من هم يا رسول الله wane ne waɗannan ya rasulullah قال المسلم al-musbil wanda yake jan wato a tufafinsa a ƙasa
والمنان da al-mannan da mai anna- da mai gori ya yi kyauta ya yi gori ma'anar gori shine in ya faɗa in ya yi kyautar ya faɗa ya ce ni ne nema wani kuna ganin sa da wannan ai duk ni duk duk komai da ka gani na na- na- daga waje na ne
والمنكر سلعته بالحرف كان da wanda yake ta- wa- wanda yake sayar da a hajarsa ya sanya ta ta yi kima bil halifil kadhib da ƙarya ta- da rantsuwar ƙarya
وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي yace yana haddath Abubakar ibn Khallad al-Bahili حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا يحيى ibn ابن سعيد al-Qattan حدثنا سفيان ya ce sufyan ya gaya mana ya karanta mana hadisi shine Ib- a- a- ibn sa'id al-thawri حدثنا سليمان haddathana sulaiman shine al-a'mash العرش na'am عن سليمان بن مسهر daga sulaiman ibn mushir عن خرشة بن الحر daga kharshata bin al-hur عن ابي ذر daga abi dharr bin al-ghifari عن النبي صلى الله عليه daga وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama قال yace ثلاثة mutum uku لا يكلمهم الله يوم القيامة Allah ba zai zance ba zai masu magana ba ranar alkiyama المنان wanda yake wato go- mai gori الذي لا يعطي شيئا إلا منه wanda baya bada wani abu face yayi yayi gori a kansa
والمنافق سلعته بالحلف الفاجر wanda kuma wanda yake wato sayar da hajarsa ya sanya ta ta yi- wato ya sanya ta ta yi tsada bil halifil kadhib da wato rantsuwa ta ƙarya alfajir alfajir wato rantsuwa wadda take ta laifi ta alfujur ta fita daga tsa'a
والمسلم إزاره da kuma wanda yake sakin tufarsa tana jan ƙasa
وحدثني kun ga wannan duk an kawo shi kamar almusbil izarahu waɗansu su- ah, nan nan an kawo shi mutlak to shi ne waɗansu malamai suka tafi suka bar shi ala itlaqi waɗansu kuma suka ƙayyade shi da riwayar da za ta zo da kan cewa wanda ya haka kuyala don alfahari da jiji da kai wani kun san ɗaya daga cikin abin da alamar masu kuɗi kenan don su mutane sa tafiya cikin sun mokara suka su nuna kan cewar don saboda yawar dukiya ma har jan kasa take wani kuma don talakawa su gansu sai dai su gansu su ta abin nan haɗiyar yawo cewa ina ma mu wanda yake jan kasar za mu samu to wannan shi ne sai waɗansu suka yi tafiyidin wannan waɗansu kuma suka bashi ala babigi ala iflaki wa huwa aula mutum ya yi ihtiyar na'am
وحدثني بشيء haka bishir ibn khalid ya karanta min wannan hadisin حدثنا محمد يعني بن جعفر Eh, muhammad ibn ja'far gundar ya karanta min hadisin عن شعبة daga shu'ba قال سمعت سليمان yace naji sulaiman shine al-amash بهذا الإسناد da wannan isnadin وقال kaga dai ah, ah, yace
ثلاثة لا يكلمهم الله mutum uku Allah baya yin zance da su ولا ينظر إليه baya kal- ba zai kalle su ba ولا يزكيه ba zai tsarkake su ba ولهم عذاب أليم kuma sa da azaba mai radadi kun ga a wancan hadisin Sufyan Thauri shi kawai ya ce la yukallimuhumullah bai kawo sauran ba saboda aka shu'ba yayi muwafaka da hadisin da riwayar Abu Zur'a tunda shi kansa a amash mutaba'a yake yi da Abu Zur'a ko tunda shi Kharshata bin al-Hur wanda suka rawaito hadisin daga wajensa su biyu da Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir al-Bajali da kuma Sulaiman ibn Mahran al-A'mash shi yasa shi is- a- an anar a'amash ba ta yi tasiri ba anan tunda muta- mutaba'a yake sannan kuma ga riwayar shu'ba na'am
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي هازم abu hazim a nan ba salamata bin dinar ba ne tun da kufiyun ne abu hazim a nan salmanul ashja'i kanin ilimin hadisi an gani dukkaninsu suna riwaya daga abu huraira amma wancan dan madina salamata bin dinar ne. amma wannan da yake ba dan madina ba ne a isnadi ne kufi na mutanen kufa sai aka tafi kufa shine salmanul ashja'i al-qaffani al-kufi مولى آه، مولى عزة الأشجعية إيه، أحسنت مولى عزة الأشجعية هذه إذا كنت نروي إذا توتشلت أجيها الكعبة نعم
عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم يتي مزام الله صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثة mutane guda uku لا يكلمهم الله يوم Allah baya yin zance da su ran ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama ولا يزكيه ba zai tsarkake su ba
قال أبو معاوية Abu Muawiya yace ولا ينظر إليه kuma ba zai kalle su ba ولهم عذاب kuma أليم suna da azaba mai raɗaɗi شيخ زان tsoho wanda yake mazinaci wato ومن zina ba ta dace da wanda yake tsoho ba ƙarfinsa ya ƙare da kuma mutuncin ba halo salamu alaikum halo halo hasan muna karatu zan bugo muka tashi eh muna karatu muka bugo zan na'am
ومن كذاب da sarki makarici kana da sarauta kana karya tsoron wa kake ji tun da karya yanci saboda tsoro ne na'am وعالم مستبد na'am shi ne to ai wato wannan ya nuna ya nuna sharrin ya isa kana mulki kuma kana karya duk da za ka yi karya tunda akwai iko kuma yawanci za ka yi karya ne idan kana jin tsoro kana da kana ganin da wani allah ya baka wannan mulki to kuma tsoron wasa ka ji in za ka yi masa karya eh na tsoron kasu ba ne gaskiya ce ba
na'am وعالم مستبد wa'ailun mustakbir da- da fakiri mai girman kai ba a da shi kuma ga girman kai saboda girman kai bai dace da shi talauci ya kamata mai talauci ya zama to mai tawalo don haka a sami mai talauci kuma yana girman kai girman kan biya mahallin sa bane na'am
وحدثنا أبو to kun بكر بن عبد الشمس.
gani wannan wani jinsin waɗanda zuma duk dai a la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim na'am
وحدثنا
Abu أبو بكر بن عبد الشيخ Bakar ibn Abi Shayba وأبو كريب eh Muhammad ibn al-Ala قال suka ce حدثنا أبو معاوية Abu Muawiya ya karanta mana hadisi عن الأعمش daga Amash عن أبي صالح daga Abi Salih عن أبي هريرة daga Abu Huraira وهذا حديث أبي wannan بكر.
hadisin Abu Bakar ne قال yace قال رسول الله صلى manzon Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam yace ثلاثة لا يكلمهم الله يوم mutum القيامة uku Allah ba zai yi musu magana ba ranar alkiyama ولا ينظر إليه ba zai kalle su ba ولا يزكيه ba zai tsarkake su ba ولهم عذاب أليم kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su
رجل على فوق ماء بالفاء بالفلاة mutumin da yake akan wajen da yake akwai rarar ruwa a wurje wanda yake a fili wanda babu wato alfala ita ce al'ardul must- a- a- alwasi'a aljarda wato kasa fili kasa wadda take ta- ta- tal babba wadda take babu komai a wajen fako eh fako kenan Mm. Mm? fetal a fako din da ake cewa Mm. kuma yana da ruwa a wajen mhm.
يمنعه به السبيل yake hana shi ga wanda yake dan hanya wanda guzurinsa yake wanda yake dan hanya guzurinsa yake yankewa
ورجل بايع رجلا da kuma mutumin da ya yi ciniki ga wani mutum بسلعة da بعد wata haja ta sayarwa bayan sallar la'asar وحلفه بالله ya rantse masa da Allah Mhm. la akhadha bi kaza wa kaza wallahi da kaza da kaza ya sayi ta فصدقه ya gaskata shi alhali ko yana kan wannan haka shi da ce al-yaminul ghamt yayi rantsuwa akan ƙarya
ورجل بايع إماما da kuma mutumin da yayi mubaya'a ga li- ga shugaba wato yayi biyayya yace ya- ya- ya amince ya shiga cikin da'ar lim- shugaba لا يبايعه إلا لدنيا baya bai masa bai'an nan ba sai dan ya samu wani abun duniya
فإن أعطاه منها وهب idan ya bashi ya cika
وإن لم يعطه منها in ya hana shi kuma ba zai cika ba kun gansu Eh, suke. idan an- idan ana idan ana ba su shi kenan kullum shiga cikin rediyo su fara nan da kuma duk ba a ba su ba su juya a wato a, abinda su- abinda ya sa suka tabbidi da bayan sallar la'asar sharuftan lokaci lokaci ne wanda yake a lokaci ne wanda rantsuwa take ake gallaza ta Um, kamar yadda ya zo a cikin a- a- a- a- abin nan ya ayyuan da dina mamu shahadatu bai nikum idan habar a haɗa kowar motu sai na wasiyar tunani da wa adalin minkum au akara ne min gari min antum da rakun fil ardi fa asabarkum musibatul maut la bi suna huma min ba'd as-salah fa yuqsimani to wadan suna fassara min ba'd as-salah shan ba'd salatul asr saboda izzar lokaci na'am
وحدثني زهير زهير ابن حرب حدثنا جرير جرير ابن آه، جرير ابن عبد الحميد الضبي وكما ابن حازمي
حق إيه، إب- إيه، ابن حازمي تند دغا عامش نيكو نعم حق إيه، نعم حو... نعم إيه، كر- إيه، إيه، كرنت حديثا حق الشيء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعري أشعري الاشجعي أشعري الاشعثي نعم mara ya ce da sa kana kana
ايه ايه قال وحدثنا
قال وحدثنا سعيد ومسلم دي يجي وحدثنا سعيد ابن عمرو الاشجعي نعم الاشعثي الاشعثي نعم
أخبرنا قال اخبرنا كرنت سنه قال كافن صيغه السبع نعم قال أخبرنا عبعث عب- عبثر قال أخبرنا عبثر Ah, afwan wajen wannan wakus ya ce ga nawawi ya ce wakusa ma ba da al'asar li li sharafihi bi sababi shima'i mala'ikatin laili wannan ha saboda mala'ikun dare da rana lokacin suke haɗuwa sai sa ma sallar ta zama to salatul wusta shi sa aka keɓance shi ba wai don yawan ciniki da ake a lokacin ba Ta zo ƙarshe. Eh. don ya karbi ya gama tarin cinikin rana ai ya gama tarin cinikin rana kamata ya yi so eh wato kamata a ce ya yi sauki wani za ka zo ka ce wallahi tun da samun karfe ma ga kaya yana da cikin aka saya to wannan ga kaya ta ya so ne sai ba to duk abin da ya fara dangi ne wannan ya rubuta nan kaya ne gida gida cikin sa sai yayi kuma sai ko ma haka ɗin da ba ɗin to wato zai wahala saboda kasa wannan abu ne na al'ada ba wai al- ba wai kowace kasuwa ce haka ba wataƙila mun bi al'adar mu kenan wajen wannan kasuwar amma am- a taƙidin da ba da asar ɗin wannan taƙidin da taujihin da su mamu imamu nawawi suka kawo zai saboda sharfukan lokacin rantsuwa a cikinta ya nuna rashin tsoron Allah na'am
قال اخبرنا عبثر na'am daga abfar كلاهما عن الع- عن العمش daga- dukkaninsu daga al'amash بهذا الاسناد da wannan isnadin مثله kwatankwacinsa غير انه في حديث جرير sai dai a cikin hadisin jarir ورجل ساوى رجل بسعه da kuma mutumin da ya yi wato ciniki ya yi ta yi na ciniki tare da wani mutum
وحدثني عمرو الناقد A- amr annabi
حدث- آه، قال حدثنا سفيان na'am عن عمرو عن نعم.
ابي صالح daga amr daga abi salih عن ابي هريره daga abi huraira amr nan ibnu dinar ne ko absara din nan nake so in ga ni da Allah dan da ta kadan absar ibn al-qasim az-zabidi az-zubaydi bi-dhamm abu zubayr al-kufi thiqa na'am absar ah, ibn qasim az-zubaydi na'am قال اراه مرفوعا urahu marfu'an yace ina ganin sa marfu'i ne
قال ina zaton hadisin marfu'i ne قال yace ثلاثة لا يكلمهم الله mutum uku Allah baya yin zance da su ba zai yi zance da su ba لا ينظر إليه ba zai kalle su ba ولهم عذاب أليم kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su رجل حلف على يمين mutumin da yayi rantsuwa akan kari a- mutumin da yayi rantsuwa akan wata rantsuwa بعد صلاة العصر bayan sallar la'asar على مال مسلم a ba- akan dukiyar mutum فاقتطعه sai dan dan ya kwace dukiyar to ka gani ka ya nuna ba da al'asar din yana da alaka da rantsuwar ne ba da ba da ba da wato kasuwancin ba fakta fakta fa'ahu ya cinye masa kudin sa
وباقي حديث sauran hadisin sa kamar hadisin Amash ne to mafumin wannan kenan in ba ba an sanar da asar bai a'a bai wato an yi taglib taglibin wa'id din a kan sani wato wanda ya rantsuwar bayan sallar la'asar wa'id din a kansa ta fi tsan iya wato shine ya hau kai eh, ya fi tsanani kan wanda ba a lokacin ba eh, mm. eh shi ne ce shi ne a yi haduwar mala'ikun dare da na rana a lokacin saboda lokaci ne mai sharufta kaga ai duk a cikin salloli ba wanda mutum ake bata aikinsa in ya jinkirta ta sai sallar asar kuma ita ce aka kira ta salatul wusta hafizu ala salawati was salatul wusta a cikin salloli eh inda a halin wajen inda Aisha ai akwai hadith marfu akwai hadisi marfu hafizu ala salawatil wusta wa salatil asr ita ce a cikin mushaf Aisha sannan kuma akwai hadisi marfu'i hadisin Zaid ibn Thabit kira mai wa abin da za a eh akwai a cikin mushaf Aisha a cikin qira'a ta qira'a sha ba na'am to wannan duk waɗannan suna nuna tsananin aikata waɗannan ayyuka wanda aka ambata to ina ganin sai mu tsaya a nan alaikum salam Mm. Mm. yana ciki yana ciki na'am alaikum salam na'am ya ce fa ina nastashfi'u Hmm? ma'ana a a a tadri Allah ka san menene Allah ma'ana menene sifarsa menene menene Allah da ake bauta su'al ne an an sifat ka gani haka dalika qala fir'aun amma na fir'auna da yake wa ma rabbul alamin wannan istihza ne qala fir'aun wa ma rabbul alamin wannan istihza ne yana nufin yana ganin kan cewar wato a ma alim lakum min ilahin ghayr shi bai san su akwai wannan ubangiji ba in ba shi ba saboda haka wane ne ne kuma za a ce akwai wannan alamin eh shi ne da tsardaran zuwa ba a tamfiyar shi ne a sanya sai a fi tsada domin abinda ake ce ma abin nan abinda yake abinda aka yi infaki abinda aka yi tamfikinsa na faƙahu bi ma'ana ja'alahu na fiƙa ai wanda yake ake sansa yake da ɗaukaka yake da ƙima a cikin zukata na'am a kallaba wannan albubu wannan wannan yaudara ce wanda aka ce idan zai yace la halaba wannan alkallaba waɗannan su ne waɗanda suke yaudarar mutane wanda yake za su yi amfani da maganganu ko kuma da wani nau'i na a canza na wani nau'i na koya aibi don ya zama tukan cewa an ɗauki abin sayarwar da ƙima fiye da yadda hakikanin sai wannan shi ne alhalaba alkhilaba na'am kalla zuriya din nan wanda yake goya daga wannan gini eh eh wato shi- eh to an tafi da dama tahdibul kamal da ke so ka ko ina computer ta kawo duba tahdibul kamal saboda shi a a jarir idan ya ruwaito daga a dukkanin su yan kufa jarir ibn abdul hamid abdabbi da jarir ibn hazim a dukkanin su yan kufa ne. to ina ganin ya danganta da malamin nasu a cikin isra'il na'am
nan wannan hadisin da aka ce almannan wanda la yuqdi shay'an illa manna na'am wanda dabi'arsa ne ko kuwa eh wanda yake inda ya bada wani abu sai ya yi gori Mm. shine wato wanda yake gori to idan mutum ya yi sau ɗaya ma ai ya shiga ciki na ba ku Eh, idan mutum ya yi sau ɗaya ma ya shiga ciki alaikum salam shi ma wannan annabibancin shi ma shi ma ko da mutum da ya so ɗaya shi ma ya shiga ciki ya zama to nan ma eh, sai in ya shi ma duba ba mai yawan yi ba ne
a'a eh to eh aha sigatul to kuna so ku ce sigatul tunda sigatul mubalaga ne sai wanda yake ai mujarradin yi ya sanya shi a ciki ba sai idan mutum yana yana ta tafrar da
Allah irin waɗannan abubuwan duk ko mutum sau ɗaya kawai za a kira shi a'a to ai idan za a kira mutum idan duk mutum duk abinda mutum ya aikata na idan bai tuba ba na yana da wannan sifar fi'ilin a wajen Allah na sai in ya tuba ne attabu min adh-dhanbi kamar la dhanba la amma idan bai tuba ba to kaga ba yana nan da wannan sifa na'am lokacin ba zai zama ba Eh.
zai zama darasi shi ne shazza'ar da wasu eh ba ka fara a kansa wani ya rantse wani ba zai wani aiki ba a ko ya rantse babu sai wani ya wani kafara aiki babu kafara akan mutum akan akan rantsuwar wani a shi ya rantse akan ba a ma aiki ya rantse akan aikin wani cewa wani ba zai wallahi wani ba zai baka ba zai kasa ba ba zai yi kaza ba kuma zai yi eh da ai baka da iko a kansa babu kafara akan wani alaikum salam aka makalla da aka ce siratul mubalaga na ma eh kalmar tana iya zuwa ba ta wannan fuskar bane da har za ka yi kamar gaskiya ne ta yi magana eh don abin nan ismul fa'il din nan mam nan ma ya nummu fa huwa nan mam ba sigar mubalaga ba ne Eh. na eh dama haka to ai kaga shi yasa a ciki ya kawo maganar jauhari nan ma ya nummu fa huwa nan mam wa nan
Idan mutum ya yi yarinsa bai ma a magafa,
idan mutum ya yi abu ya rantse bai ba babu kafara kafara akan abin da mutum zai yi Ana- ba akan abin da wannan ya wannan sai dai ya yi istighfar shi yasa wannan aka ce ai ta fuskanci shi yasa wani wannan ita ce yaminu ramus in ka rantse in mutum ya rantse akan abu bisa ƙarya bayan bai yi ba to wannan shine fuskanci ne domin shi yasa ba a sa mata kafara ba wanda aka samu ta kafara kaga ita ce mai sauki tun anan duniya za a gama amma wanda Allah ya bar wa kansa wannan ta fi tsanani haka malik ya ce jarir ibn hazim rawa an sulaiman al-a'mash وشعبة بن الحجاج وهو من أقرانه وطاووس ابن كيسان وعنه روى عنه الأسود بن عامر وأيوب السختياني وهو من شروطه وبهز بن سعد وحبان بن هلال والحجاج بن منحال وحسين بن محمد بن مروه وسليم بن سعد وزيد بن أبي الزرقاء وسفيان الثوري وما قبله وسفيان بن عيينة وسليمان بن بن حرب وأبو الربيع سليمان بن دا- داوود الزهراني وأبو داود الطيالسي وسليمان الأعمج هو من شيوخه وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وما تقبله وشيبان بن فروخ وأبو عاصم النبيل وعاصم بن علي بن ابن عاصم الواسط وبرم لجرير بن عبد الحميد الضبي نعم جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي آه، ولد بأية قرية من قرى أصبحت وانشأ بالكوفة ونزل قرية على باب الري يقال لها الري روى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وأسلم المنقري مم. وروى عن سفيان الثوري وسليمان الأعمش وسهيل بن أبي صالح إن اشتراكي أمام وعاصم الأحمر وروى عنه إبراهيم بن شمي وإبراهيم بن موسى وإسحاق بن موسى وأحمد بن محمد بن حنبل وداود وأبو خيثمة وأبو هاشم وأبو هاشم sun yi cicira saboda haka gaskiya yana daga cikin ah, dole kowanne in aka zo sai an tsaya an koma tufatul ashirar don aikin na'am ba za a yi bambance su wata hanyar ɗaliban su za a iya to ai sun yi musharaka hatta wajen ɗaliban alaikun salam ana cikin sarkar hadisan nan wasu aka karatu akwai abdu abdu da aka yi ta ambatu abdu ibn humaid kenan wato takaita suna akan abdu ba ba da eh babu laifi
ko da yana da harshen suna kuma sai a takaita na'am
da harshen suna sai a takaita
babu wani abu a yi gashi nan ga abdu ibn humaid nan sahibul musnad Jif- jif- o- ok ismail yana nan zai kira sallah to eh aje a kira sallah
a naji akwai ɗayan in bai ɗauki su eh